بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Asabar 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya je da 16 ga watan Mayu 2026 miladiya a wani majalisi namu da muka saba na mako mako muna karatu cikin littafin ummatul ahkam fi ma'alim al-halal wal harami an khair al-anam na Abu Muhammad al-Imam al-Hafiz Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi muna cikin kitabuz zakat babi dake magana ko littafi dake magana akan zakka muna hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ya insha Allah wannan hadisi zamu karkare shi kuma mu shiga hadisi na Abu Hurairah da wanda yake gabansa malaci ya an sa'i an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wala fi ma duna khamsi zawdin sadaqa wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة حديثي لدى أبو سعيد الخدري ya ce maza Allah sallallahu Alaihi ya ce da abin da yake ƙasa da ukiya biyar to babu zaka a kansa na daga cin abin da ake fitarwa na zinari ko azurfa da abin da kuma ke ƙasa da garken raƙuma biyar babu sadaka da abin da kuma ke ƙasa da wusuke biyar to babu sadaka shi ma a cin abin da ake shukawa abin da ya mada saura a wannan waje za mu dai ƙarin bayani akan zakkan zaitun da kuma sai kuma mu tattauna akan zakkan shinkafa wanda shine aka bi ni bashin wancan karatun wanda yake tare da al'alas ma banda shinkafa akwai wanda yake da dan ɗabi'a shi ma irin ta shinkafa ita ce wato ƙwaya ta al'alas wata nau'i ce ta ta alkama mun fara magana kan zakan zaitun cewa malamai suna da sabani wajen cewa za mu aftar da zakan ko ba za a fitar ba wannan suna da sabani kasancewar zaitun kamar da aka sani ba wani abu ne wanda yake ana ci ana rayuwa da shi ba galibi ya an ina ma yustaqdamu uduman la muqtat to kuma a wajen malikiya su suna yin sharadin al-iqtiyat wace zama ana cin yana zama abincin gari amma wani abin maki kuma su malikiyan kiri su ne suka yi hujja da wasu daga cikin malamai irin su imamu zuhuri da sulaif ibn sa'ad da wasu daga cikin malamai su a tauri da kuma ruwa daga imamu ahmad imamu shafi a cikin maganarsa da take a farkon al'amarinsa suka yi magana akan cewa akwai zakka a cikin zaitun akwai malamin da suka ce babu zakka saboda mizalabi ya karba ba wato suka ce mutum da mizalabi karba ba kuma bai nasanta ba manzala bai nasanta a cin hadisi cewa ana karɓar zakkan zaitun ba don haka bai kamata a karɓar zakkan zaitun ba wannan shine zabin abu ubaida alƙasa ibn sallam a cikin littafinsa kitabul amwal to amma su malaman da suke cewa lalle a fitar musu zaitun da zakka suna akwai abin da suka lura sun ce na farko dai ita wato bishiyar zaitun ta yi kama a yadda take miƙewa ta yi kama da wato bishiya ta dabino sai suka fara kallon shajariyanta sannan kuma abin da take fitarwa wato yayi kama da kusan dabino din ta wajen kamariya sannan kuma suka lura da cewa kuma ta yi kama da wato abin da ake kwayan da ake sawa ake shukawa ta fuskar ita ba in tana ta fito za ta fito ne da kwayanta wajen rububiyya kenan wannan ya daga cikin abin da suka yi wajen bibiyan biye dalilin da yasa za a ce za a ce mishi wato za a fitar zakka a kansa sannan kuma suka ce kuma gashi ana amfani da shi ana amfani da shi shi wannan wato ƙwarar nata kuma ana amfani da man shi wajen taskace shi kuma auna shi taskacewa wannan akwai magana cewa taskacewa wannan taskacewa sai da taskace mansa amma shi ita wato ƙwayanta ba ba za a iya cewa za a taskace ba shi sa imamu shafi'i ma yake cewa tunda dai har ƙwayanta ba a iya taskace ƙwayanta to shi abin da ya fi gani shine a mai shi wato a gudanar da shi magudana ta kamar wato tumatir da sauransu da zaitun kenan to amma su suna cewa a shi ma wannan da ana aunawa su kwaran ana aunawa sannan kuma ana iya amfani da shi nan gaba wannan aka bar shi a cikin a cikin kwasan su duk za a iya amfani da shi kuma za a iya amfani da mai kuma an samu wasu daga cikin magabata duk sun duk sun bada wato sun yi umarni cewa a iya fitar da na zaitun din wannan shi yasa imamu imamu zuhuri ma da yazo sai ce wannan sunna ce sunna ba lalle yana maganan tabi'in yace sunna wani lokaci yana magana har sunna kulafa kulafa ar-rashidun abinda aka sabu da amma kuma su ne aka sabu aka sani cewa waɗannan abubuwan wani lokaci sai dan yi sassauta a kansu imamu shafi'i kuma riwaya ce daga imamu ahmad daga cikin malamin malikiya akwai abdullahi bin wahab abdullahi bin wahab shi ya daga cikin wanda suke ganin babu zakka a cikin zaitun babu zakka a cikin zaitun to abin sai ya dawo da mu akan wannan magana ba wai sabanin ba sabani wannan akwai shi wanda yake bukata zai je duba maganar malamai abinda suke sabani shine cewa in an tashi za a fitar da zaitun kan zaitun za a fitar ne auna awon da za a masa za a auna ne kwarar za a auna ko ko a za a auna ne sai an bari sai an tatsa man tukuna shi man ne za a auna an fice ma za a auna kaga zai fi yawa in kuma kwarar za a auna to ana iya samun tunda wani ana samun yana da mai wani bai da mai ana iya samun wani shi yana da mai sosai ana iya samun kuma zaitun kamar na masar ana cewa shi ba shi da mai sosai kowa ba shi da mai ana iya samun ba ka gama wani zaitunin ba an zuwa samu shi ba bai da ban baki to me za a auna za a fitar da zakka za a wato man za a fitar ko ko a za a fitar da zakkan da shi wato za a auna shi ne shi su kwayoyi a to shi ne imamu imamu shafi'i imamu shafi'i yake cewa to in ba dai har kun ce za sai kun fitar da zakkan wannan to mun ba mutum zaɓi kaga wanne ne ya fi maka sai ka gani kai awo za ka yi na kwayoyin za ka auna kwarar za ka auna ko ko a za ka auna su shi wato kwalba din ne kwalba ko da yake drum ko wani abu makamacin wannan ya ba shi wani takhayyari imamu nawawi shi ma wannan shine zabin sa a cikin al-majmu' sharh al-muhaddab to amma shi imamu malik abin da yake cewa yana cewa a'a ai in aka ce za a za a tsaya a ce a lura da bangaren mai to za a samu matsala a gaba shi ne ana iya samun zartacin da shi ba shi da wani masosai kamar da na faɗa da za ka ci to a dawo sannan kuma ita shari'a ba ta yi magana a kan ba ta yi magana ne a kan shi abin da ake fitarwa ɗin abin da ake shukawa ake fitowa waje za ka imam mali yana cewa to ai shi yana ganin yi ukhadu idza balaga zaitunu khamsata awsuq wa in qalla zaitunu yace ko da ko ya aka samu man to zai zaka auna ne a cikin abin da ka samu na zaitun din ka auna wasu i guda biyar shi kenan wannan guda biyar din sai ka fitar da zakkan ushirinsa ushirin nan koda daga bayan an je za a za a juye mai da shi zama an gashi ya zama kadan to dai shine dai shine dai wannan shine abin da Imam Malik ya faɗa to daga nan ne za ku ga abin dai na zatin yanda ake da sabani kwarai da gaske banda shi akwai su tin su ma da sauransu duk wannan akwai akwai sabani kamar da kuma akwai su abubuwan ma sabanin shi ma yana da yawan gaske kamar zakkan wannan auduga da zakkan a wato zuma waɗanda duk saboda wasu daga cikin kulafa sun yi haka sun karba amma su karban za mu zo magana karban da suka yi ba sun karba ne a matsayin zakka na wajibi ba sun karba ne a matsayin cewa idan ya zama kuɗi a wasu lokuta to za a dan iya tantanji uku yaya za mu zo mu tattauna kan wannan yanzu kamar doki ba ya zama kuɗi ba to a fatawan wasu daga fatawan wato sahabban mazala ba kusan baki daya yanda ya zama kuɗin nan ana iya zuwa a samu maslaha a ce tun da dai an ga alaman cewa yanzu shi ya na nema ya fura kunya kuɗi yanzu za ku rika fitar da kan dinari dinari ko wani abu makamancin wannan sai dai ba za a mai da shi ya zama dokan da zai zama zai an dinga bin sa ba wani ya daga cikin abin da mutane wani lokaci ba sa ganewa akan abin da za a samu Umar da Usman da wasu daga cikin kulafa sun yi akan zamantakewa ko akan hada-hadan kuɗi akwai wani lokaci ijtihadi da suke yi in aka zo ko sai ga wasu sun mai da shi dokoki wannan duk ta hanyar nan aka samu saki uku a kalma ɗaya zama saki uku a irin wannan ta zama ake a tattauna a gato mai maslaha sai a dan a dan yi a matsayin maslaha tsari wanda ya bujuro mu ko sai mai da shi doka shi sa Ali bin Abi Talib yace to amma da ka mai da shi doka to sai magana da magana ta gaba ita ce magana akan wato shinkafa shinkafa da al'alas al'alas har yanzu ana wasu na amfani da shi wajen wato da abin da fulawa ke yi shi ma yana yi da abin da alkamar minan ke yi shi ma ana yi da shi amma shi bambancinsa shi ne yana daga cikin wato alkaman da ba a cire mata bawanta in kana son ta rayu sosai in kana son ta yi lastin sosai a sassabi ba ta lalace ba sai daga muta bawanta yadda shinkafa mu haka muke mata shinkafa ka sa ka ga in muka ce an aka ce ba za a za a cire mata za a tashi ta cire a cire ta daga wannan kwansan nata to za ta lalace da yawa ba ta ajima manoma sosai ba saboda haka ya zama manoma sun fi zaben duk abin da suka yi sa abu da da ita wannan sai dai yayin da za su sayar ko za su mai da shi abin da za a ci a kai tukun ya sannan sai su fitar da ita to abin da ya tabbata dai a maganar malamai duk da bayan mun tattauna abin da muka tattauna wancan sati shine kamar da ibnu hazm al-zahiri ibnu qudama al-maqdisi ibnu jari' al-tabari gabanin su ma da suka tafi akan cewa duk wani abin da yake kwaya ce to yayin da zaka ba da zakka sai kai abin da ake kira at-tanqiya da at-tasfiya at-tanqiya da tasfiya shine sai sai ka duk wani untun sa da wani daudan sa da wani kazan sa da wani bawan sa da wani sai ka cire shi sai ka cire shi sosai ya zama tsakaninka tsakanin wannan kwayan da da wato sai tukunya kuma sai ci suka ce to wannan shine a ta wannan ake fitar da wannan zakka amma ba za ka fitar da zakka da sauran aiki sosai ba in ba ka ai in ba ka wato suka ce ai baka yi hasad ba baka yi ubangiji ya wa'atu haqahu yawa hasadihi to kai baka gama girbin sa ba ka ji ka ba mutum wannan shine abin da suke ba da fatawa to sai dai shi akan al shinkafa da al'alas shine abin da na faɗa yanzu suka ce daga ciki su waɗannan ababe guda biyu ba a iya aje su su manoma in ka ce su sai sun yi musu wannan abin a tankiya da tasfiya za su yi asara kuma wata shekaran ba za a yi ba to kaga ita kuma shari'a ba makasurinta shi ta zama ta cutar da manoma kuma wata shekara a zo a ce ba a yi ba kaman ba kai gwamnatoci ne ba yanzu manoma suna ta fama suna ta maganganu cewa su an karya su an yi waye wannan artificial inflation na abinci da waye sun ce artificial ne to Allah wa alamu dai Allah ya kyauta a suka ce to a irin wannan yanayi sai malamai suka sabani in za a ba da zakka irin shinkafa za a cire wannan dole in za a ba da zakkan koko za mu ƙara mushi ne za mu ƙara mushi ne in za mu ƙara kaga ai ba kamar da da wata sati dafta ya ce idan goma ne to in aka yi tashi aka yi waye bai wuce ta zama biyar ba rabi kenan ko ba ma tabbas to to wannan shine sai shafi'iyya da hanabila suka fada suka ce to mu dauki inda dai da haka dai dokar take a wajen shari'a cewa dole sai an gama wannan hasad din aka shari'a ta zo ta yi magana to ya zabi biyu zabin farko ko dai ya hakura bangaren da yake sa ran zai fito da zakka ya je sai yayi wannan aikin ko kuma ya ninka abin tunda shi ma ba sa fitar da shi idan wasu biyar ne in wasu biyar ne sai ya kai shi goma kaga in ya fitar da koyaya dai in ma ya gaza a kan nisabin abin da ya kamata ya bayar bai da yawa in kuma ya wuce ta kuma shi ke nan ana sai ba shi ladan ladan wucewarsa wanda kuma dama wucewa zai wahala wucewa zai wahala wannan daga cikin malaman shafi'iyya da hanabila sun yi wannan fatawan saboda ne saboda ɗauka akan asalin da shari'a take akai na cewa duk abin da ke kwaya ce sai an ba an gama tankiya da taswiya sai an gama cire mata komai da komai za a za a ba shi talaka shi wanda za a ba shi zakka din wannan ibn qudama al-maqdisi ya ambaci wannan maganan daga abul khaffaf mahfuz ibn ahmad al-kalawzani wannan daga cikin malaman malaman hanabila sannan kuma imamun nawawi shi ma wannan shine zabinsa a cikin al-majmu' dinsa a ibn muflih a cikin littafinsa al-furu haka ya kaito daga wasu daga cikin adadin malamai to mu me me ra'ayin malikiya a wannan ra'ayin malikiya shi aka si malikiya suka ce a ai in aka ce za a yi haka za zama za a kai shi zama goma za a yi ta'adi su suna ganin kawai a bashi da dai wannan ba dai ubangiji ne ya sanya dama ba a iya ba a iya cire in ana son a bar shinkafan da zama ta jima sai dai a bata cikin cikin wato kwasanta ba ai ubangiji ne kawo ya kawo wannan tsarin ba kai ka kawo ba kai abin ka na manomi to da haka ubangiji ya kawo to shikenan sai a gudanar da shi magudanar da haka abin ya kira kamar an ce ne a je a ci haka an fahimta su su malikiya wannan shi da ra'ayin su galibi wannan kusan takhariji ne ake yi akan usul nan mazhaban banga nasin magana imam malik ba amma dai waɗanda naga sun yi magana akan wannan su ne kamar wato alqarafi a cikin az-zakhira alqarafi a cikin az-zakhira da kuma illish a cikin minhajul jalil wannan duka da yana da cikin malaman malikiya ne baya baya sun gaske to su sun faɗi wannan maganar amma dai wannan shi ya fi dacewa da maganar malik a zaitun za ku tana shi na kawo wannan maganar zaitun a farko ake na fi dacewa da maganar zaitun zaitun da yake cewa in za a fitar a fitar a fitar da shi da kwayar saboda haka an fitar man ya yi kaifi ko bai kai ba wannan ba ruwanka to shi ma ai wannan shi ya fi dacewa ya zama mazhaban sa shi za su suka yi suka ta kharijin wannan magana watakila akan maganar sa da ya yi akan akan azaitun a daga cikin dalilai da za mu iya hararowa da sa malikiya suka yi haka shine tun da dai su manoma kamar da kuka sani a cikin hadisi wannan ƙa'ida ta shar'iyya na bawiya cewa la bara wala dirara wanda ubangiji bai yadda a cikin da wanda za a ba zakan ba haka ubangiji kuma bai yadda a cikin da shi ne ba da zakan ba to in muka zo cewa mu kallafa masa ko ya kai goma ko kuwa a sai ya cire sai ya yi wata hidima ta ya kaga mun sa mushi wani kamar mun sa mushi haraji akan noman da yi bayan mu ya kamata mu gode masa akan noman da yi ai noma albarka ce ya kamata a yabe shi ne ba ya kamata kuma a sa mushi wani haraji ba sau da shari'a akwai wannan na cewa labarada wala bayara sannan kuma duk abin da yake a shari'a ta riga ubangiji ya riga wato ya sanya wannan haka al'adan wannan irin wannan kwayan take haka galibi yake to a shari'a irin wannan ana mai ana saukar da shi masauki na umum kawai baki daya ita shinkafar da haka take in dai aka ce za a cire to kaga sai dan za a bayar da shi na yau to mu kuma a wurin mu manoma su yi irin wannan dabaran da suke yi zai ba mu mana maslaha mu kanmu wajen mai saye zai zai taimake shi sannan kuma zai taimake kuma wanda za a ba zakan a gaba zai kuma taimake al'umma aka man yanzu ne ka zo ka ce wai a lokaci wai da ba a su daina yin kauda su daina yin wato busar busar da tumatir su daina kaza to haka daina yayin lokacin da ba tumatir yar za a ci abinci amma za a ci abinci ba ai akwai akwai fitina kuma to abin da suke yi wannan ita ce maslaha to tunda wannan ba maslaha ce ta sa suke yi wannan ba zalunci ba to wannan shi ne malikiya suke cewa to ya kamata a tsaya kawai akan abin da manzon Allah ya faɗa sannan kuma guda biyar da aka ce dama wannan shi ne nafsi guda goma kuma wannan nazari ne fahimta ce Allah ta'ala cewa ya guda manzon cewa ya guda khamsatu awsutin kamar da faɗa wannan hadisin idza dara an-nass wal mafhum fal muqaddam huwa an-nass da abin da yake ya kai kawo tsakanin nassi da fahimta da kuma abin da ake gabatarwa shi ne nassi wannan shi ma ya daga cikin hujja wanda za mu iya hararowa daga cikin daga cikin wato maganar malikiya sannan su alƙarafi suka ce za a iya kuma kiyasinsa akan akan wato ƙwallayen dabino da kuma bawo na na gyaɗa na ciki ba ba na waje ba na ciki amma dai ni wannan har yanzu ba na kamar ba wannan ra'ayi da suka kawo kiyasin ai kiyasi ne ma alfari a wannan ina ganin wannan kamar ba zai iya bai kamata ya zama ya zama hujja ba hujja dai shine dai abin da na faɗa a yanzu cewa la zarara la dirara sannan kuma nassi da ya zo shi ya zo ne akan guda biyar sannan kuma wato maslaha ce ta sanya waɗannan manoman suke barin shi a cikin wato bawansa ko da duk abin da ke maslaha ce ta zama gamammiya to kuma wannan ta zama kamar a haka ɗabi'a abin yake saboda a sahih a maganar malamai shine maganar malikiya bayan na gama na gama ni ma yawo da hankali tukuna sannan na fahimci dai maganar malikiya abin da muke kasan shi ya fi alkhairi saboda haka mutum ya zo al'alas shi wannan alkaman da kuma shi al'urz shinkafa to sun fita daga cikin waɗanda malamai ke cewa sai an musu wannan hidima ɗin wannan sun fita haka zalika da garin gaba za a samu wasu kayan abinci kuma wanda zai canza zai zama ɗabi'a shi ɗabi'a inda shinkafa da duk za su shiga insha Allah ta'ala na eh
idan misali ya samu samun da ne na tamfari da shinkafa haka
shi zai fitar da su nan ba samun da ne su ne ta da shinkafa yawwa shi ita mara bawa kai mai bawa afuwa eh ita ce samfare ya ko kare kare na wani cewa eh to ita ita mai bawa da ita ce samfare ya ko to ita za a fitar ita za a fitar sai a kirga wasu i guda biyar sai a fitar da ushirin sa ba sai mutum ya ba sai an ba mutum wahala an ce ya je yayi yayi ma wani talaka wani wata hidima ba kai ma talaka abinda ka samu sai ya gode ma Allah ai ba wai ba gari ko kai an baka ba sai ya gode ma Allah ka nema ubangiji ya kara maka daga cikin falalansa to wannan sai maganan baniyat abinda mun lokaci muke cewa ko okra nake tsammani ko eh, me yake eh, kubewa Eh, kubewa ah, alkhabarawat ne kamar da muka faɗa wancan sati to amma ko sa akwai maganar sabani kuma in aka busa muna shan kubewa busasshiya to wannan kuma zai koma ne akan sabanin malamai wajen citta da kaza da kaza wannan abubuwan da ake busarwa da kuma su kansu kaudanin aka busar sa wanda yake ganin cewa irin su Abu Yusuf al-Qadi wanda suke ganin cewa in aka busar to shikenan tunda yanzu amfanin sa ya ya rikide ya zama ma'alan kamar yadda ya zama halan to shikenan sai ya bada zakka wanda kuma yake ganin baya ganin wannan ra'ayin to shi sai ya bada zak- sadaka ya bada sadaka to shi wannan eh, ah, wato eh, ya yi ababun sa insha Allah ta'ala to sai hadisi na Abu Huraira wanda yake gaba hadisin Abu Huraira ah, yake yake ruwaitowa wannan hadisin Abu Huraira ah, Imamu Abu Dawud Imamu Al-Bukhari Imamu Muslim Imamu Abu Dawud suka fitar da shi ta hanyar Iraq Ibn Malik ah, daga daga daga wato Abu Huraira yake cewa mazala ya ce laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqa musulmi babu zakka a abinda wato yake tanadarwa na wato a- a- bawansa ko kuma dawakansa bayansa ko dawakansa babu wani sadaka da zai fitar na wajibi Eh, babu zakka na wajibi sai dai idan to yake yi kasuwanci da su wannan kuma wata magana ce daban amma dai idan kawai ya aje su da wa'annan ya ce ya aje su a- saboda kawai wato su dinga mashi hidima to wannan ba zai fitar mashi zakka ba in kuma ya aje ne saboda ya kasuwanci da su to kuma wannan zakkan yana kan kudin kasuwanci ne ba yana kan a su su karan kansu ba a fi lafzin a wani lafazi illa zakatul fitri fir raqiqi sai dai zakka na fi da zakkan kono fi da kai da ake yi mabayi da ake fitar musu da shi wannan lafazi da yake cewa illa zakatan fir raqiqi wannan lafazin a, malam bai abin nan ba Abu- abu muhammad abdul ghani ibn abdul rahim al-maqdisi bai yi bayanin sa ba ya fi cikin sharadin sa wannan lafazi lafazi ne na abu dauda lafazi ne na abu dauda ya kawo ba lafazi ne na imamu a, al-bukhari da muslim din ba kaga kuma shi abin da ya sharadi shine zai kawo zai kawo abin da bukhari da muslim suka kawo amma kuma shi faqihi ne gaskiya wataƙila wannan lafazin shi ya fi zuwa masa a lokacin alhafiz ne kuma alfaƙi wataƙila lafazin ya fi zuwa masa wani lokaci kuma saboda yana bura'atin ma'ana a wannan lafazi ne na makun abu abdullahi shami da ke rawaitowa daga iraq ibn malik daga abu huraira amma dai mamu muslim yana fitar da wani lafazi makamancin wannan amma ba da wani lafazin kwabo da kwabo ba mamu muslim yana fitar da shi ta hanyar abdullahi ibn wahab daga makarama ibn bukair bukair al-ashaj daga babansa daga kuma iraq ibn malik yana cewa laisa fil abdi sadaqatin illa sadaqatul fitr kaga shi bai ce illa sadaqa illa zakatul fitr fil raqiq ba ba ka faɗa ba ce illa sadaqatul fitr to wannan ya ba ta sai muslim a wannan hadisi da mala ya kawo malamai sun fitar da ka'idan cewa babu zakka a cikin amwalul qiya amwalul qiya shine wato duk wani dukiya da mutum ya aje dan amfanin kansa don amfanin kansa kaga bayi mutum yana ajiye wanda musu me dan su mushi hidima dawakai mutum yana ajiye su ne dan ya hau motoci mutum yana ajiye su ne dan ya hau sai inda ba ya biya wani wani sai da motoci ne ba mun zama ya gana wanda zai ajiye a gidansa dan na hawa dan ya biya sai guda 50 to shi na son hawa mota to shi wanda duk babu zakka a kansu haka gidaje gidaje da zai aje na haya wannan su ba ya aje ne dan amfanin kansa alƙinya ne gidan haya wannan shi ma a babban magana malamai duka wani babu zakka a kansu sai dai in ya tashi zai fitar da zakkan kuɗin da ya samu to ko kuɗin da ya samu wannan kuma shi ma akwai zakka a kansa amma ba wai maganan a shi gidan hayan ba ce sai za a kirga adadin gidajen hayan sai a kamshi da zakka wannan malamai sun ce babu saboda amwal qinya ne dukiya ce da aka ka aje don amfanin kanka sau da aka dawakai da wannan duk suna ciki a wannan ma'anar ya ba cikin asunan hadisun abu isa sabi'i daga asu ibn bamra daga ali bin abi talib wani isnadin sa hasan ne ali na cewa qad afawtu an al-khayl wa raqiqi fa hadu sadaqatar riqqa yace bazan karbi zakkan dukiya bazan karbi zakkan bayi ba ko dai kawo zakkan kudade shi kuna wannan shi kuma ajewa to kawo a saboda haka wannan abubuwa duk babu babu zakka a magana mafi inganci da malamai suka tafi in ba Abu Hanifa ba Abu Hanifa shi yana ganin akwai zakka akan akan waɗannan ababe amma kamar da na faɗa abu hanifa an haife shi shekara tamanin bayan hijira ya rasu shekara ɗari da hamsin kuma yanayin larura da ya sa mutanen kufa a lokacin suna buƙatar malami mai fatawa sai ya kasance a sauran abokansa ina cewa abu hanifa kamar da aka sani ya rasu shekara ta 150 bayan hijira da kuma tsarekunsa kusan a lokacin irin su al-tauri irin su al-hassan ibn salih ibn hay da sauran tsarekunsa da yawa kusan duk fita suke yi suna zuwa suna neman ilimin nan ba a kuma kuma kaga za a zai zama an rasa mai bada fatawa da haka shi dai sadaukar da kansa ya sadaukar da neman ilimin sai tsaya yana ba mutanen kufa fatawa to galibin al'amari a wani lokaci yakan yi yakan gina abinsa ya kiyasi akan dan abin da yake da shi na ilimi wato dan abu ba fa ina magana wai ilimin da yake shi karami ne ba kamar yadda imamu shafi ya faɗa duk jama'a kusan iyali ne a wurin abu hanifa inda suna magana kan fijo amma kuma wani lokaci ana samun ya jahilta wasu sunnoni sai ba da fatawa ba daidai ba a saboda haka dai a nan sai yake cewa shi akwai zakka a cikin a cikin dawakai amma ba yana cewa wai a cikin dawakai kowane inda doki ba shi abin da yake faɗa ababen hawa wanda dama can mutum ya aje su ne saboda su dinga hayayyafan masa misali ya aje ya aje dabbobinsa yana kokarin ya siye awakai ya siye kan ce awakai ya siye doki ya siye kaza ya siye kaza ya siye kaza ya siye mota ya siye kaza duk yana yi da mota da mashin yana ajewa ne saboda ya ringa tattarawa yukathiruha haka ya fada to yukathiruha wa yasumuha ya siye kaman dawakan nan saboda ya yawaita su ya zama suna da yawa a wajensa to wannan shine kai wanda akwai zakka a wajensa a wajen Imam Abu Hanifa ibn abdulbar yana cewa yake cewa la a'lam min fuqaha al-awsari man awjaba zakata fil khayl illa abu hanifa fa innahu awjaba fil khayl as-sa'ima yace ban ga ban san a cikin malamai wanda ya ce mutum in ya aje dawakai zai yi zakka ba sai abu hanifa yana cewa to duk dokin da ka aje nan ka kiwace shi ka yawaita shi ya zama yana da yawa to wannan lalle zaka fitar da zakka a kansa amma wannan ba shine ra'ayin da yake daidai ba kaga wannan hadisi kai tsaye yana masa raddi to za mu dauka abu hanifa bai san bai tsaya akan wannan hadisi din ba haka haka zalika abinda mutum zai ya aje na kadarori kamar giyar daji da sauransu da ya aje wanda ake masa haya da shi to wannan a shi zatin gidan shi kankin kan gidan to wannan babu zakka akan shi saboda shi ma amwal kunya ce dukiya ce da ya aje dan amfanin kansa a sai dai idan ya karbi kudin gidan kudin haya zali irin wanda suke bada haya irin Abuja nan miliyoyin kudi suke bayarwa to in ya karba hayan ya zama kuma shi lokacin da aka yanke cewa to malam wane za ka yi za ka fara zama a zulqa'ada na wancan shekara ya kuma ce ba zai karba kudin hayansa ba sai zulqa'ada na wannan shekara to in ya karba sai ya ba sai ya ba da zakka saboda ya shekara sabanin da san lokacin zai karba ya ce to amma dai ina bukatar kudi ce to ga kudi muqaddam wato gashi nan baran ga baka kudi in gabatar maka da kudin yana karba kuma sai bai shekaran ba a wajen su shi kuma sai ya kashe kaga babu zakka kansa an fahimci bambancin wannan shine abin da shi shi malamai suke suke faɗa yace idan shi ne ba da haya sai da shekara ta ya baka to kuma ya baka kuma ka hada wannan kuɗin sai kaga alamar cewa lalle wannan kuɗin ya kai shekara kuma ya isa zakka to zaka bada zakka ba zaka ce kai sai ya shekara kai a wajen ka ba ai kai bai hawo bai zo hannunka ba a ai ai kana sa zai baka kana sa zai baka ai kaman bashi da kake nan za a baka saboda haka da zaran ya baka shekara ta yi shikenan sai ka fita mishi zakka amma misali inda lokacin ya baka irin ya baka tinka aje ko idan nan ma yace to ni zare shi zan fara bayarwa na bayar da shekara kaza ya baka kana baka ina baka da shekara uku sai kuma je ka kashe abinka to haka wani shekara ba ta yi ba ita kuma zakka da dukiyan kasuwanci babu zakka akan dukiyan kasuwanci sai idan shekara ta mata kawanya sai shekara ta mata kawanya wannan ibnu qudama al-maqdisi ya faɗa wannan a cikin a a cikin wato almuguninsa ya ce za a fara lissafi daga lokacin da aka kula yarjejeniya ya ce zai bayar amma dai sai shekara ta yi zai bayar to in dai har ya riga ya kai to shi kenan kusan ma duk galibi ma ai in dai kwanake nan ma dai haya ya fara tsada kar da cika baki amma saboda haka in dai ya kai shekara lokacin da aka kula yarjejeniya to shi kenan wanda nan dai mutum zai hada kuɗinsa ya ba da zakka nan ya akwai masu gidaje akwai masu gidaje da yawa wanda kuma kusan a lokaci ɗaya za su suke bada zakkan a suke bada ake ba su kuɗin ko kuma tsakanin wannan bai fi kun kwana goma ko wata ɗaya ko wani abu ba haka inda ya hada shi kenan ibn abdulbar yana cewa shi bai san wani malami da da ya dace da abu hanifa akan wannan akan wannan ba kan cewa ana fitar da zakka na dawakai da aka aji amma da muka bincika sai muga ba shi kadai bane akwai malamin sa Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari ya shi ma ya faɗi wannan wannan fatawa din yake cewa duk wanda zai aje dawakai wanda yake ya aje su ne saboda yana son su hayafa ya zama yayi kudi yayi waye to shikenan a kowanne doki zai fitar da dinari dinari guda daya to an rawaito wannan kuma daga Umar dan Khattab kuma an rawaito daga Zaid bin Thabit sai dai abinda malamai ke cewa wannan ya daga cikin sadaka ne da ake yi a lokacin na tabawu'i saboda a lokacin Umar doki ya zama kudi kamar zamanin mu ne a yanzu lokacin Umar daga baya doki ne zai zama kudi ba ya zama ba ma hada shi ma da doki da yawan lokaci sai a ba da shi da da wannan dari kanus al-ibl wato raquma dari to kaga da kuma dari da doki da shi sa Umar ya ji labarin a a a to ai kaga in ba ce ba fitar zakka ba jama'a sai a abin nan ta amma dai ba daidai tafi da wani shari'a ce suka yi magana ba wannan dai yana nuna dai a cikin lamarin zakka akwai dan su sauƙaƙawa akwai sauƙi ta yanda wasu abubuwan ko da babu zakka to mutum yana son ya fitar da zakka ne zai iya fitarwa tabawu'an wurin ubangiji ya bashi lada manzo Allah kaga anan sai yake cewa laysa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farsihi sadaqa duk wasu duk wani dukiya da ya aje ma kansa dan amfanin kansa babu sadaka babu zakka a kansa malamai sun ƙara yin hujja da wannan hadisi wajen nuna rashin wajabcin fashe zakkan zinari da azurfan da mutum ya aje don ya ado da shi kamar mace mun sake dawowa dai wannan saɓani da ake da shi saɓani saɓani da kwantaccen saɓani tun lokacin magabata ake saɓanin nan amma dai jumhurin malamai daga cikin malaman mutanen malikiya shafi'iyya suna cewa ba a fitar da zakka na wato zinari da azurfa wanda mutum ya wato mace ta aje dan ta ado da shi saboda wannan ba ta yi ne dan ta dan wato ta kashe ba ta yi ne saboda ta ado da shi ba ana fahimta wajen nakadan ba bal inna ma tasta'miluhu huliyan tana fahimta da shi ne dabban ado kama akwai al-ahnaf su abu hanifa da abu hanifa kusan shi a lambarin zakka ya dan ya zama ya da dan tsauri sosai akwai ahnaf da kuma hanabila da wasu daga cikin shafi'iyya kuma wannan shi ne zaɓin ibn al-munzir wannan shi ne zaɓin imam al-khattabi shi ne zaɓin ibn al zahiri suka ce akwai zakka akan duk wata mace ta aje zinarai da yawa ta taskace shi kuma ba ta fitar zakka to lalle za a wata tashi alƙiyama ta fitar da shi wanda wasu na ganin kamar wai magabata da yawa sun tafi wannan ra'ayin wasu na ganin kamar ra'ayi ne wanda ke wato wanda suka faɗa ba su da yawa kuma wanda suka faɗa suna da yawa kun ga gare ina cewa wasu daga a cikin ibn al-munzir ya daga cikin shafi'iyya wannan shi ne zaɓin sa ibn hazm al-zahiri wannan shine zabin sa al-khattabi mai ma'alim sunan wannan shine zabin sa kuma wannan shi aka rawaito daga manyan manyan magabata shine aka rawaito daga mujahid ibn jabr shi aka aka rawaito daga abba ibn abi rabah shi aka rawaito daga ma'uz ibn kaisan shi aka rawaito daga jabir ibn zaid abu sha'fa al-basri shi ake rawaitowa daga sa'id ibn al-musayyib shugaban malamai na tabi'ai baki daya shi kuma ake rawaitowa daga Sa'id ibn Jubair shi ake rawaitowa daga Hasan al-Basri shi ake rawaitowa daga Az-Zuhri Az-Zuhri in ka cire Sa'id ibn Musayyib to sai Az-Zuhri kuma in a cikin tabi'i ne shi kuma aka rawaito da da isnadodi ya tabbata da zuwa ga Abdullahi dan Masudi Abdullahi dan Masudi riwayan tana cikin musannad na Abdurrazzaq As-Sanani Ibn Abi Shayba kuma ana rawaitowa daga daga Umar daga Abdullahi dan Abbas daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As kuma shi ne maganar al-Thawri kuma shi ne maganar wasu daga cikin malamai da dama na faɗa wannan saboda kandagarti nake son na yi ma wasu daga cikin ɗalibai yan uwanmu da suke ganin kamar wannan ra'ayi ra'ayi ne marju kai dai ba shi ne ra'ayin kamar dai ka ce akwai malamai da yawa dai ba su ɗauka da ra'ayin ba amma dai malamai ko da yawa sun ɗauka yadda malamai da yawa sun ɗauki ra'ayin wasu malamai kuma da yawa kuma su ɗauka ba saboda ya saboda wannan wasu hadisai da ake suke ganin kamar ya fi zama hujja a wajensu to to kaga wannan ya daga cikin hujjar da malamai suka yi amfani da shi malaman malikiya suka faɗi cewa a lallai duk abin da aka aje saboda amfanin kai shi kuma wato zinari da azurfa da mace ke ban amfanin kanta ne wannan ba dan wai ba dan wani da ta kashe ko wani wani abu ba saboda suke cewa babu zakka amma kaga duka sai na sai yin ijma'i akan cewa da zaka zo ta yi sai wani abu da ke haramun da shi misali aka mata wani kujerin zinari tana zama ko aka mata wani macijin zinari ko aka mata wani wato wani wato kaman al'asad da yake da suna ko tarke ce ko zaki ko na abu na zinari da ake yi ko wani kadangaye na zinari aka auna nauyinsa aka ga lalle wajen nauyinsa ya kai fa a bar zakka wannan bil ijma' inji imamun nawawi ce bil ijma' wannan wajen malamai ta bar zakka saboda ta dauki shi abinda ubangiji ya haramta mata ita ma kanta amma dan abinda ubangiji halatta mata shine na sawa kai azumi da shi aka ji aka auna aka ga ya kai risabi to wannan da yawa daga cikin malamai suna cewa babu zakka kamar da kuma da yawa daga cikin malamai kuma suna cewa akwai zakka wannan sabani ne ake da shi tun tuni kuma har yanzu sabani yana nan yana ci gaba har yanzu da yawa daga cikin malamai suna ganin akwai zakka dan a ciki musamman a cikin wato mu'asiruna wanda suke a wannan zamani din dan su aje to ya kaga wannan to kaga ajewa shi shi a fahimta mai na karan kenan dan ka dala suka yi ba idan mutum wanda ya aje dala ai dala ya aje shi ba dala ya aje kaga to Allah ya kyauta dai kar mu shiga bangaren da ba namu ba na'am a shi ne ba ta zakka eh shi me zai da shi to da ba a wannan galibi ana magana ma bata ce ai shi ita ce abin da ya abin ya shafe ta to me hujjar su masu cewa lalle sai ya kafa zakka na farko akwai ayan wanda suke yakan zuwa zahaba wal fidda wala yafiquna ha fi sabilillah wannan aya musu daga cikin malamai sun huda ita akan cewa duk wani wanda taskace zinai da azurfa ubangiji ya ce zai zai mushi azaba da shi kaga ya taskace saboda kaga mace ma ta shiga ciki wanda take aje abin da take aje da shi kuma akwai hadisi da yazo a cikin sunan hadisin hadisi da isnadi hasan hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi manzo sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajensa sai ta san ta yi ma yatta ado da wani munduwa na zinari sai maza Allah sai ya ce mata kina fitar da zakkan wannan abin ne ta ce a'a a yi ba da zakara a fitar sai zana ya ce mata kina za ki ji daɗi ubangiji ya zo miki munduwa da shi na wuta na tashar kiyama nan da nan sai da ta ji wannan magana sai ta ce ai ta ce a kwabe shi a kwabe ta ce to na aje shi ga Allah da manzansa inda manzo Allah yake gani ya kamata a yi da shi shikenan eh to wannan wasu daga cikin malamai sun yi hujja da da wannan hadisi aka cewa kaga yana wajabcin zakka to amma wasu na cewa to ai kaga wannan a watakila akwai abin da manzo Allah ya lura da shi shi yasa ma a wannan waje kaga ajewa ta yi ita bata je ta ce bata je ta gani wanne ne ba auna ai kaza ai kaza bata yi wannan ba saboda haka wannan hadisin yana buƙatar sai an duba an ga wato mulabasa da suka cuɗanya da hadisi din to amma dai wasu daga yawa daga cikin malamai sun yi hujja da shi kuma hadisin ya zo karara zai wuya ka iya tunkuɗa hadisi hadisi yana da farjini na manzo Allah wani lokaci da ka ce ba za ka amfani da shi baki ɗaya ba to gwara ka amfani da shi duk inda ka samu hali kawai ya zama an jam'an bainan nusus wannan shine abin da malamai suka faɗa amma dai sabani sabani ne wanda ke wazihi jiddan sabani tsakanin malamai kan wannan matsalar gaskiya sabani ne mai karfin gaske amma dai ko shi ko wato al'albas diamond mai sunan samani da hausa lulu yake nan a albas daban lulu daban diamond su yi wani abubuwan dai masu dan haske a yi diamond akwai da wani yana da suna da hausa akwai lulu shi ma da dai sauran da al'ajarar samina irin wato duwar watsu masu darajar nan duk wasu duwar watsu masu daraja a wajen malamai jumhurin malamai kaga akwai sabani kenan jumhurin malamai suna cewa duk babu zakka akan waɗannan ababe duk babu zakka akan waɗannan ababe a sai dai za a yi tabawwa'an sai dai kuma wataƙila abu da abu zama faɗa nan gaba idan lamari ya rikice ya zama su kuma sun zama kuɗin su a ta kuma sun sauka wannan kuma akwai magana ta malamai kan wannan za a iya juyawa kuma za a iya juyawa ba amma dai jumhurin malamai suna cewa da al'ajaru samina wasu abubuwa masu daraja duwar masu daraja da ake zuwa ana tsinto su wanda babu zakka a kansu zakka na wajibi sai dai mutum ya ba da zakka zakka ta wato ta mustahabbi wasu daga cikin malamai imamu ahmad alwaya daga wajen yana cewa a iya fitar da kumusi amma wannan kamar shawara ce kawai dai ba wai wajibi ne ba ta kuma al'ambar al'ambar a shi ana samun shi a cikin cikin kibi kamar kifin da kake gani yana da karni to wace ma ana samun wani abu mai ake tare da shi shi ake shi al'ambar da kuma almisk almisk shi ma ga din dabba ake samowa so suna suka ce duk abin da ake fitar da shi shi da ire-iren sa da abin da ake fitar da shi daga cikin teku yaya za a yi da su to wannan da yawa da cikin malamai suna cewa shi wani babu zakka a kansu sai dai wasu daga cikin suna cewa suna ba da shawara a shawara cewa a fitar da khumsi suka guda da shi maguda na rikas rikas ne abin da ka je ka haƙo ka samu wani taska amma ko shi kashi wannan sai dai zama musahabi don imam malik yana cewa a'a ai rikas asalin rikas shine wanda aka je ba a mutum kawai shi usu aka yaje ba wai wahala yaje yaje din kaya yaje ciro ba wanda yaje ciro ne din kaya da wahala wannan da ba shine rikas ba inji imam malik imam amma abdullah dan abbas yana cewa irin waɗannan ababe in aka dauko babu zakka a kansu sai dai a musahabi babu laifi in aka mishi da khumusi dai bisa biyar ya sadaka da shi wannan kamar shawara ce a fahimta ta abdullah dan abbas ke tarwa wannan ruwayan yana cikin littattafai na ibnu abi shayba da sauran littattafai mafi kyawun isnadin sa shine riwayan at-tawi daga Abawus ibn Kaysan daga wato Abdullahi ibn Qawus ibn Kaysan daga babansa Qawus ibn Kaysan daga Abdullahi dan Abbas wannan shine mafi kyawun isnadin ake rawaitowa daga Abdullahi dan Abbas kuma shine fatawan az-Zuhri kuma shine fatawan Abu Yusuf al-Qadi duka suna cewa in aka tsinci irin su al-Anbar irin wannan abubuwa da ake fitowa da shi daga ciruwa to wannan sai a fahimci da kumusi ɗaya bisa biyar kamar ar-rikas eh kamar ar-rikas za mu shiga magana kan ar-rikas baki daya a hadisi na gaba shine hadisin Abu Huraira manzo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ajma'u dubaru dabbobi wanda su ba su da hankalin kansu shine al-ajma wanda kaga ba sa magana sai aka sa musu al-ajma al-ajam shine wanda za ga magana su ba za ta fita ba to shine al-ajma to dabba wacce take ba ta magana ba ta da hankalin kanta da abin da ta zo ta zo wucewa ta zo ta maka ballansa to wannan banza da wufi ne kawai ji maza Allah wanda haka hadisi yake ka aji ka wanda zagi dubar shine wato wanda yake kawai wato ba ba za ka zo ka ce wai mai dabba sai ya sai ya biya ka ba yana wasu wasu ke karya ko wanda ba dan kaga dan kaga dabba ka ta dawo za ta yi shi to ka san ba sun yi aiki kenan yanzu yanzu ba a noma mu mun muna kiwo muna noma a wajen mu sosai so don mun san wannan in kaga dabba ka ta dingi shi to za ka ta yi tsiye kenan wani kawai ya zo a gaba kawai sai ga kai wani bas kai abin da daban dabba ce sai na ruwanta halin da take ci kamar kai ne ka je ka kama ka kama dabba da kake farauta to dan ka kama ka shi kai wajen ka ba halin kake ci ba sai da ma dabba kai wani abu ne da zaka halata amma dabba ta zo abincin da ubangiji ta gani ya halata mata ta zo ta ci sai na ruwanta da ka shuka amma ka zo kawai ka ballata ballawan ya da akwai akwai tsanani al'adama'u jubar walbi'ir jubar shi haka zalika ji wanda a in dai akwai sakaci wani daban in akwai sakaci ana iya kai shi da alƙali amma kaga galiba al'amari a dai musamman a wannan lokacin kaga ba wani sakaci dole ai ka sake dabba ta ta samu abinci ita ko in ta ga abinci ba wurin ta halal da haram halal da haram ya rata a wurin ta ne ita ita ko abin da gani halal ne a wurin ta za ta ci in akwai sakaci ba kan dabba ba kan shi ya dafa ba magana balla dabba ai bai taso ba sai da kan shi mai dabba din shi yasa manzon Allah ba ai a shari'a aka kawo mana magana cewa da rana ku ku wato masu masu masu gonaki ku rike gonan ku da dare ku kuma masu dabbobi ku rike dabbobin ku to kaga wannan ai maslaha ce aka ba manoma da makiyaya in ana bin wannan kaidoji na musulunci da ba za ta rigima ba to amma kaga rigima dai har yanzu dai ya kici ya kici yewa mazala ce walbiyar juban haka zalika wato rijiya da wani ya haka wanda babu sakaci a ciki rijiya a gari ne ko hanyar mutane ne an mata cin baki haka ba wanda aka abata irin wanda za a gata wata fafarar rijiya a bata kuma yara kawai in aka wucewa ko da gudu da dare in aka wucewa sai ka fara tsindin wanda kaga akwai sakaci a rijiya ne wacce take babu sakaci cikin kai ka haka wani ya zai fada to wannan babu za ka zo a jiwa ce a to kai ka kashe ba a wannan ji ba da shi ba wannan haka ubangiji ya kadaro dole a haƙuri wal ma'adin haka wanda mutum ya je wani ya haka wani wuri da yake son zai samu ma'adanai da yake sai samu a wata ƙarshe babu sakaci to wannan shi ma jubar inda manzon Allah wa fir rikazil khums gami da rikaz kuwa shine khums ne zai magana kan ar-rikaz mala sai fasara al-jubar al-jubar shine al-hadar wanda yake banza alladhi la shay'a bihi wanda ba komai dan abin ya dan mutum dan an samu wannan wannan ranar ta dariya hausan da yake nan malam hukum ya ce ya ce zo ka kai ni waje ga banza sai wani ce ai zagi kai ce a shi ba zagi ba ya ce ga banza to babu komai kenan na a wal ajama al ajama ita ce addaba dabba shi al ajama arrikas wajibi ne ga wanda ya tsince shi ya ba da zakar kumusi ɗaya bisa biyar hudu bisa biyar arba'atu akmas kuma yana wajensa arrikaz ma'anarsa shine wato abin da mutum abin da ya tabbata a cikin ƙasa almarkuzu fil ardi athabit fil ardi wani abin da ya tabbata a cikin ƙasa ka je ka neme shi galibi a lokacin jahiliya ko ba ba lokacin jahiliya ba har yanzu mutanen da ai galibi har yanzu wato in ba yanzu ba dai amma mutanen da ai suna yi mutum yana son ya ya wato ya koya wani adaninsa wani wato abin da ya adana kisan ya adana zuwa nan gaba zinari ko azurfa ko wani abu sai je haka ya binne wajen da shi haji jarin yuri da an yankan mafa a kama kaga wannan shi ma duka saboda a ciki akwai ƙarƙashin akwai abin da aka musu ajiya to wannan shi ne arrikas kaga ai da kaje kawai wani dace ne aka yi imam malik ya yi wani gyaran fuska a wajen a cikin almuwafa yake cewa rikas ba shi ne wanda mutum zai je kamar irin zamfara misali ko inda ake zuwa ana haƙe-haƙen nan wanda sai ya je ya sha wuya ya kashe kuɗinsa sai ya je ya wani tarko ya wani ya yi kaza ya yi kaza ya wataƙila da wasu ƴan abubuwa ya gwada ya ce nan gurin akwai albarkatu ko nan babu wannan ba shi ne a rikas ba shi wannan ba babu wajabtun ba da zakar rikas ɗaya bisa biyar a cikinsa a shi wani shi a rikas shi ne wanda zai ya neme shi kawai yana cikin wani abu ne kawai da ya haka kawai sai ya gashi wato tsuntsu daga sama ka sashe to wannan shine arrikas inji imam malik malik ya ce fa amma ma qala bil malik amma abin da ya neme shi da dukiya wa takallufi da wahala fihi kabiru amalin a cikin sai da ya aiki tukuru fa usiba aw ba usiba kenan fa usiba maratan wani lokaci aka yi dai aka dace aka samu wa ukhtiya maratan wani lokaci ba a dace ba wannan fadita da rikazi wannan ba ba rikazi bane wannan wahala yake yi kawai ya je ai kusan ma yana wasa da rayuwarsa ne in ka je ka ga wanda suke yi suna ɗibo arzikin in suka je suka yi wani wani wato wani haƙe-haƙe a ciki to in abu ya rikice fa sai kawai ya mutu fa kabari kaga kuma ka ce mutum ya fito ka bada bada zakka bada zakka ne ai ya shawu ya shi ba ya shawu ya na'am na'am to ai ba su arziki suke nema ba arziki suke nema wannan ya mutu ya yi shahada shahada ba dai ta wanda ya je wajen fama ba daga cikin ababen da manzo Allah ya ki daga abin shahada Allah ya kyauta ai Allah ya samu wajen neman mu mutum ya sa yayi sa'a yana nema inda zai je kawai je ya dawo ai wannan ni'ima ce ba dan gani ba wasu dai haka suke akwai garin da su wannan su ne ma sana'a su a wanda zaka su sana'a su ne ninkaya ce ruwa ninkaya ce ruwa kuma balani bai akwai abin da ke tsoro irin ruwa ba shi a shi da an shiga ruwa ya lokacin Allah tangal tangal to zai ce to yau sai dai a kira Allah kuma ba za a kira wani ba Allah kyauta a cewa za a fitar da arrikas wannan malamai ta suka yi ijimai a kansa wannan ijimai na malamai akan cewa lalle idan mutum ya je ya tsinci wani abu wani dami a kala kawai ya tsinta to wannan wajibi sai ya fitar da ɗaya bisa biyar ya ba da zakka in bai bayar ba ubangiji nan na masa bashi daga cikin malamai da suka yi nakalto ijma'i akwai abu ubayy al-qasim ibn sallam a cikin kitabul abwa sai ibn al-munzir a cikin al-awsat da sauran malamai sai ibn taymiya da sauran malamai da sun faɗi cewa malamai ba sa'a ba kan wannan sai dai hala guda biyu lokacin da sai dai hala guda biyu da malamai aka tattauna a kai a shine wato idan ya je ya samu rikazi a ƙasar da ba tashi ba fa wani ya kira shi zai mushi aiki sai yana cikin haƙi-haƙensa zai mushi gini kawai sai ya ga wasu abubuwa haka sai zuwa na zai je mai da mai filin ne muna ake maginin koko zai shi zai rike abinsa ya za a yi yanzu lokaci ya ƙure amma dai a malamai sun yi saɓani akan wannan suka ce abin da ya tsinta lil wajidi ne ko lil maliki bi sahibil ardi magana guda uku suka yi akwai mazhaban Abu Hanifa da Malik da Ahmad a riwaya daga cikin riwayoyi da aka rawaito daga wajen su saboda kuma Malik da Abu da Imam Ahmad sun duba sun ga wani irin hali hali zai iya canzawa suka ce ar-rikaz li malik al-ard shi abin da aka tsinta to na mai na mai wajen shi za a je a bashi abin sa akwai kuma ruwaya da aka rawaito daga Imam Ahmad da ruwaya daga Malik da kuma Abu Sufyan al-Qadi kuma suka ce a ga wanda ya tsinta ne Imam Shafi'i yake cewa a'a idan ya zo ya yi da'awan cewa a- akwai wani abu da nake tsammani za a tsantar shi a wurin amma dai ban sani ba ko a nan yake ko a nan ko a nan ko a nan sai dai ina da labarin cewa akwai wannan wurin akwai wannan abu in shi ne idan da'a abu in yi da'awa ta dole ka kawo mishi abinsa in ko bai da'awa wata kwaje naka ne wannan kuma shi imamu shafi'i wani tafsirin da yake nan a to amma shi wannan kalla abu yanzu misali idan nan dama muna maganan bigire ne wanda aka riga aka shinge ba wani waje wanda yake ƙasa ce mataccen ƙasa ba ya irin a wanda suke sayan filin nan su yar daga baya wani dalili ya sa ya ce aje a mushi fensin haka a zagaye mushi kaga wannan ba shi ba yanzu ba shi muke magana ba a wani waje ne wanda ke ya ma shinge da alamar cewa ma ya yi hudda da shi to yanzu misali irin wannan wajen idan aka je misali aka zo aka yi haƙe-haƙe aka tsinto bindiga ko kuma ba mai auren ba wa za a kama wa za a kama za a kama shi wani shi mai aiki ne ko za a kama mai wajen da ta dole sai aiki za mu mai wani ba a kama ko to shi to ai kaga to in har ne za mu ce shi asaran shi za ta bi to ya kuma riba ba za ta bi shi ba ai samu ya kamata ya bi shi kuma to wannan shine wato yanda ni na kalli na kalli abin akwai hadisi da Imam Dar Qutni da wasu daga cikin malamai suka fitar akan wannan ma'anar wannan kaida ce fiqhiyya da yake cewa in ya zama laka gulmu shay to kuma alayka gurmuhu in kana alayka gurmuhu fa laka gulmuhu duk abin da yake kai asarar kai zai to ba kuma an samu samu kuma kai zai shi yasa malamai a wajen su dan wani ya je dan wani ya aike ka da kudin sa aka je aka aka samu wani rage ko wani abu in ka kudin shi zaka da mushi da shi to inda inda ya karu ba ba kudin sa bane to ai to ai dole wannan akwai hadisi yazo a cikin sunan sunan dara qutni da isnadi zuwa ga az-zuhri daga Abu Sa'id ibn Musayyib daga Abu Hurairah wazan yake cewa la yaghlaqu ar-rahnu min sahibihi lahu ghunmuhu wa alayhi ghurmuhu to wannan bangare na karshe lahu ghunmuhu wa alayhi ghurmuhu wannan shine wasu daga cikin malamai suke magana magana manzo Allah ce ko magana sai ibn Musayyib to kuma dai me yi da malamai sun amfani da wannan bangare na ƙarshe cewa mutakar asara zai yi to kuma riba dole zai yi saboda haka in ya zama kasar kasarsa ce kuma akwai alamun ya cuɗanyi da wurin da ba ni bai cuɗanyi da wurin ba an ja tsinta ba za a ce nashi wani ai dai cewa shi ai yanzu yanzu ne ma ya sai wurin shi yanzu yanzu a shi ya zai sani kasa ce matacciya a wurin kawai yanzu ya kisan ya raya to wannan kaga daban inda misali ka tura shi maginin ne a ƙasa wacce take mataccen ƙasa ya tsinta to wannan kaga sai je ya yi wato sha'anin san shi amma waje wanda yake akwai alamun kama su danyi da shi ya zama nakan kuma jama'a ma kai suke danganta ma to kaga in an tsinta wani abu mummuna a wurin kai wurin ka za a dawo to kuma tunda dai in wurin ka za a dawo a kai kaura alƙali to kuma an samu samu a wurin ma wurin ka ya kamata a dawo maka da shi wannan shine maganar da yake ya fi ya fi daidai insha Allah ya haka a cikin gidansa eh amma sabon abin matacce ne ko ba mataccen waje ba matacce shi zai haka an saya amma yana cikin gari sosai shi ma bai ma san me ke gudana a wurin ba sau da haka in fi ko filinsa ne ba sai an zo an ba shi labarin cewa filin nan naka fato akwai wasu fulani tashi sun fara baka kwana a wurin sai ba su dan kwana kusan dai ana wannan ai haka wannan shi bai san san komai akan wannan ba to amma mutakar ya fara cuɗanya da abin ya zama har wasu suna kwanan masa ma ya san da su to kuma duk abin da zai faru a wajen kuma sai an koma wajen saura da kali to kuma duk abin da zai samu kuma a wajen kuma kamata ya dawo wajen sa yawa to kuma sai kuma maganar da malamai kuma suke kan kawo shine wato in an samu kuma a cikin filin gwamnati ba ardud daula eh a wani na gwamnati gwamnati kawai take wani filin ta ne yawwa to ya za a yi kai in ka je za ka ce kamar kai zaban ka ne irin me ya ake cewa ne me na mutane da turawa yan boko ke faɗi kamar dai cikin ina ne dai haka riba ta ce dai na Najeriya wanda wasu ke faɗa na na eh akwai wani yare da yan boko ke yi kuma kaga yanzu manta na share check yawa da kamar na share check ne eh to to wannan magana shi kamar magana shafi'i ne idan mutum ya tsinci wani waje wanda ke filin gwamnati ne in ya zama na gwamnati ta riga ta yi shar'i ko ta ce ta san duk abin da ke wajen ko duk abin da aka tsinta a wajen nata ne ba ta riga ta yi shar'i to duk wanda tsinta sai ya mai da mata amma idan ba ta yi wannan sharɗin ba ko ba ta yi da'awa ta ce ta san da abin ba to wannan ka'ida duk wanda ya tsinta shine magana Imam Shafi'i duk wanda ya tsinta nasa ne saboda me saboda wato wato hadisi da asali da ake da shi cewa duk wanda ya rira wanda wani waje to ya wurin ya zama nasa ba mutum ba ya da dama ka baka kwace haka in ya tsinci wani abu kuma to kuma ka ba ki zuwa kuma ki lokaci ke kina gwamnati kin kwace ba kamar kusan abubuwa da ake amfani da shi a yanzu na tsararruka na alaƙan gwamnati da kuma talakawa da alaƙa ne na wato ƙarfin hali da kuma zalunci da sauran abubuwa da yawa wanda turawa suka kawo mana shi a insha Allah idan muka zo sati mai zuwa sai mu tattauna mu tattauna in aka samu wato bayi yanzu ba bayi sosai amma ya zama bayi sun yi daraja mukaddara ko aka sami motoci sun yi daraja ko aka sami dawakai sun yi daraja ko aka sami rake ya yi daraja masu cewa su ba su rake ya yi daraja yanzu aka samu rake ya yi daraja to yanzu wannan shari'a wato imam na musulmi yana da dama ce shi ma yanzu a riki a juya su zama zakka ko ba shi da dama wannan insha Allah shi zama tashin katunmu a gaba abinda muka da Allah ya ba mu lada abinda muka sanar Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh